الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وقد أمركم الله تعالى بتقواه فعم وخص فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وخص الله تعالى المؤمنين فأمرهم بتقواه في مواضع سبعة بالنس في كتاب الله فاتقوا النار أيها الناس واتقوا الله جل وعلا واتقوا ما أمركم الله تعالى بتقواه فإن ذلك مما يحقق لكم سعادة الدنيا وفوز الآخرة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين أيها المؤمنون قوا أنفسكم غضب الله وسقطه قوا أنفسكم النار التي أعدت للكافرين قوا أنفسكم كل ما تشيل به أعوالكم في دنياكم وأخراكم ولا يتحقق ذلك إلا بما أمر الله تعالى به من أعمال الصالحة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم عباد الله فإن من أعظم ما يحقق الله ما يحقق التقوى ومن أعظم ما يتحقق به الوقاية من السوء والشر في الدنيا والآخرة أن يكون العبد على أصل الإيمان قائما أن يقر في قلبه الإيمان بالله فالإيمان بالله سعادة الدنيا وفوز الآخرة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فاعلم أن ذلك من أعظم ما يتحقق لك به التقوى أيها المؤمنون إن من أعظم ما يحقق تقوى الله تعالى أن يبذل الإنسان وسعه وأن يجتهد في تقوى الله تعالى حق التقوى وأن يبذل وسعه في الثبات على الهدى ودين الحق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحق التقوى لا يفوز به العبد إلا إذا بذل وسعه وطاقته في مردات ربه قياما بما أمره وتركا أما نهى عنه وزجر فاتقوا الله ما استطعتم ابذلوا كل جهدكم في مرضات ربكم تكونوا من المتقين أيها المؤمنون إن من آدم ما يكي النار إن من آدم ما يكي النار ومن آدم ما تحققوا به التقوى وللمؤمن أن يجد في العمل الصالح فإن الله تعالى أمركم ببذل الوسع في مرضاته وأخذ الوسيلة وسيلة إليه وطرق السبل الموصلة إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة واطلبوا كل ما يقربكم من ربكم جل في علا في الأقوال والأعمال في السر والعلن وأنتم في زمن اختبار فالحياة زمن عمل واختبار يبلوكم الله تعالى فيها ويبتليكم فجزاء فجدوا في طلب مرضاته بسلوك الطرق الموصلة إليه من القيام بالواجبات وترك المحرمات بعد الإيمان به جل في العلا أيها المؤمنون إن من أعظم ما يوصل إلى الخير ومن أعظم ما يحقق به الأبد التقوى لرب العالمين أن يكون من الصادقين ومع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين في قلوبكم في الإيمان والتقوى كونوا مع الصادقين في أقوالكم بتجنب الباطل والزور والكذب كونوا مع الصادقين في آمالكم بألا تظهروا خلاف ما في قلوبكم كونوا مع الصادقين مع الله تكونوا من المفلحين فإن ذلك مما يتحقق به تقوى الله تعالى الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وقولوا قولا سديدا فإن من أعظم ما يحقق تقوى الله تعالى أن يشتغل الإنسان بالقول الصالح أن يشتغل بالقول السديد ولا يتحقق قول السديد إلا باجتناب الدور والباطل والاشتغال بالخير باللسان ذكرا لله وتلاوة لكتابه وتعليما للعلم والتعلمه وأمرا بالمعروف ونحيا عن المنكر ودلالة على الخير وبذلا للنصح لكل أحد واجتناب واجتنابا للزور في كل ما يقوله ويصدر عنه وإذا عمل بقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد فإنه من الصادقين فإنه قد قال قولا سديدا اللهم اجعلنا ممن يوفق للقول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى سرا وإعلانا ليلا ونهارا بينكم وبينه وبينكم وبين الخلق فإن المتقين مفلحون والمتقون فائزون والمتقون رابحون اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين أيها المؤمنون إنه لا يتحقق لعبد تقوى الله عز وجل إلا بأن يجتنب الكسب الحرام في مأكله ومشربه وملبسه فإن أعظم ما يخل ما يخل بالتقوى أن يأكل الإنسان الحرام وأن يتساهل في مكسبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أطافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المؤمنون إن مما يحقق به العبد تقوى الله عز وجل أن تكون الآخرة بين يديه ما أسرع الرحيل أيها الناس الدنيا مهما قالت فلا بد أن تزول ومهما طابت فلا بد أن ترتحل عنها فاستعد للقاء ربك بصالح الأعمال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فاستعدوا للقاء ربكم فما أسرع أن تذهبوا عن هذه الدنيا فكم من ميت تعرفونه ترك كل ما فيها من هذه الدنيا وارتهن بعمله كل نفس بما كسبت رهينة فاستعدوا لذلك اليوم فما أسرع وصوله وما أعظم لقاء ربنا جل في الأولى فاجتهدوا في كل ما يقربكم إليه جل وعلا دحروا مكاسبكم دحروا قلوبكم دحروا ألسنتكم جدوا في العمل الصالح تهيئوا لكل ما يسركم في لقاء ربكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذا فصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما عمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المتقين خذ بنواسينا إلى ما تحب وترضى من الآمال يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أكرم الأكرمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولايتنا وبهذا خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين اللهم وفقنا لصالح الأعمال وقض لنا الحوائج والآمال يا عالما بما في الصدور اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعسمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات الأولى من الجنة اللهم إنا نستغفرك من كل سيئة ارتكبناها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية اللهم إنا نستغفرك من كل فريدة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار تركناها قطأا أو أمدا أو نسيانا أو جهلا ونستغفرك من كل سنة من السنن تركناها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربنا ونحن عبيدك فاعترفوا فاعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق وصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك يا رب وسعاديك والخير كله بيدك تباركت وتعالي نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا حق اللهم يا لطيف اللهم يا ناصر كل ضعيف انصرنا على أنفسنا واهدنا من المعاصي وجنبنا إياها إنك أنت الحسيب الرشيد اللهم يا سامع الشكوى اللهم يا سامع الشكوى ويا شاهد كل نجوى وارزقنا التوبة من المعاصي وجنبنا إياها واسترنا في الدنيا وآخرتنا إنك أنت اللطيف الخبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mu na magana akan tsoron Allah rabauta ce a duniya kuma tsira ce a lahira Allah ka samu cikin masu tsoron godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafarar muna neman tsari daga sharrin kawukanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda ku Allah ya batar da shi baya samun wani mai jibintar al'amarinsa mai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ubangijin na farko kuma na ƙarshe na shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata daga ga wannan manzo da dukkan waɗanda suka bi sunnarsa kuma suka bibiya akan gurabensa tare da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah domin Allah ya umurce ku da ku ji tsoronsa ya ba da umarnin a ji tsoronsa a gamammun mutane sannan ya keɓance muminai da cewa su ji tsoronsa ya fada cikin alkur'ani yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijin ku wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya kuma ya halitta a wannan rai ɗin mata ya fitar da zuriyar maza da kuma mata da yawa daga cikin wannan rayuka ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa bukatunku kuma sadar da zumuncinsa Allah ya keɓance muminai ya kira su ya ce ku ji tsoron Allah ya musu umarni da su ji tsoronsa a wurare daban-daban da yawa a cikin alkur'ani mai girma ku ji tsoron wuta ya ku mutane ba za ku iya juriyar azabar wuta ba ku ji tsoron wuta ku ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka ku ji tsoron Allah da ya umurce ku da ku ji tsoronsa shine ku bar abin da ya hana ku aikata abin da ya umarci ku hakan shi yake iya tabbataswa da samun rayuwa mai daɗi a wannan duniya da kuma rabauta a lahira wanda duk aka nesanta shi daga barin wuta aka kai shi gidan aljanna tabbas hakika ya rabauta Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tsoronka ya Allah sanya mu cikin jama'arka masu rabauta da aljanna sanya mu cikin waliyanka salihai ya ku muminai bayin Allah ku nesanta kanku daga dukkan abin da zai jawo muku fushin ubangiji ku nesanta kanku daga dukkan abin da zai jawo muku shiga wutar da aka tanade ta dan kafirai ku nesanta kanku daga dukkan abin da Allah baya so wanda zai sa Allah ya washe ku a cikin wannan duniyar taku da lahirarku hakan din baya iya tabbatuwa sai ta hanyar bin abin da Allah ya yi umarni na a aikata a aikata na hannuwa kuma a hannu Allah madaukaki yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku yi imani da manzansa Allah zai ba ku lada yanki guda biyu daga rahamusa sannan zai sanya muku wani haske ku rinka tafiya cikinsa sannan kuma zai yi gafara a gare ku domin shi Allah mai gafara ne mai tausayi yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke iya tabbatar da tsoron Allah a cikin zuciyarka yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke iya tabbatar da ka samu kariya daga munanan abubuwa da sharri a wannan duniya da kuma lahira ka kasance bawa wanda yake da asalin imani nagartacce ba imanin da yake gaure da ha'inci ba ya tabbata wannan imani nagartacce cikin zuciyarka da shi Allah tabaraka wa ta'ala domin imani da Allah shi kadai rabo ne a wannan duniya kuma rabo ne a lahira ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar lahira da mala'iku da littattafai da kuma kaddara alheri da kuma sharri ka sani cewa lalle wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke iya tabbatar maka da jin tsoron Allah duk lokacin da za ka saba ma Allah ka halarto ma zuciyarka cewa Allah yana ganinka kuma mala'iku suna rubutawa ya ku muminai yana daga cikin mafi girman abin da yake iya tabbatar da tsoron Allah a cikin zuciyar ɗan adam wato ya watsa dukkan ƙoƙarinsa kuma ya iya bakin kokarinsa wajen tsara dokokin shi Allah da kuma biyayya gare shi shi Allah din kuma baza kokarinsa wajen tabbatuwa akan shiriyar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wa sallama da kuma baza iya bakin kokarinsa wajen bin wannan addini na gaskiya Allah madaukaki yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kar ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah hakikanin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala dan adam baya rabuwa baya rabautuwa da wannan sai a lokacin da ya watsa iya bakin kokarinsa da kuma damarsa wajen bin shi Allah da kuma neman yardar shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan baya samuwa shi ma sai ta hanyar tsayuwa akan umurnin Allah sai kuma ta hanyar hanuwa da hanuwar Allah tabaraka wa ta'ala da abin da shi Allah din yayi tsawa ku ji tsoron Allah gwargwadon imani kuma ku watsa dukkan iya kokarin da za ku yi wajen neman yardar Allah a wannan duniya domin Allah shine ubangijinku za ku kasance cikin masu tsoron Allah ya ku muminai hakika yana daga cikin abin da ke mafi girman da zai kare ka daga barin wuta kuma yana daga cikin abin da yake mafi girma wanda zai tabbatar maka da tsoron Allah idan mumini ya zamanto yana samar da ayyuka nagartattu tsakaninsa da Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci muminai da su baza iya bakin kokarinsu su nemi yardar Allah sama da yadda suke neman duniya kuma su yi riko da dukkan matakai da zai kai su zuwa ga samun yardar Allah sannan kuma su bi hanyoyi da dukkan da za su sadar da su zuwa ga Allah Ubangiji ya kirayi masu imani ya ce ku ji tsoron Allah kuma ku nemi hanyar tsani da za ta kawo ku wajena ba tare da saba mun ba ku nemi dukkan abin da zai kai ku ya kusanta ku zuwa ga Allah domin ku sami yardarsa wannan abun na magana ne ko na aiki wannan abun a fili yake ko a koye ka yi kokari ka ga cewa dukkan abin da za ka yi ya yi kokarin abin da zai kai ka ne zuwa ga saduwa ga Allah da kuma neman yardar shi Allah ya ku mutane ku sani kuna cikin wani irin zamani zamanin da aka jarrabe shi da ayyukan alfasha babu wata gaba da a jikin dan adam da ba ta iya kallon abin da za ta saba idanu yana saba ma Allah hannu yana saba ma Allah harshe yana saba ma Allah abubuwan sabo sun kewaye dan adam hatta a cikin gidansa ba su kyale shi ba ta ku mu'mine ku sani cewa kuna cikin wani zamani wanda zamani ne na fitinar ayyukan sabo Allah ya jarabce ku ya kawo ku wannan zamanin ya kuma jarraba ku da waɗannan abubuwa na haram to ku yi kokari kowa ya jaddada ya yi kokari kuma ya tashi ya nemi yardar ubangiji ta hanyar tsaruwa akan hanyar bin Allah hanyar da za ta kai shi wajen ubangiji ba tare da samun wata wahala ba waɗannan ku sun haɗa da tsayuwa akan wajibin da Allah ya ɗora ma da kuma barin abubuwan da shi Allah ya haramta bayan imanin ka dare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku mu'minai ku sani mafi girman abin da zai iya sadar da ku zuwa ga alheri mafi girman abin da zai tabbatar da bawa ya samu tsoron Allah ubangijinsa na talikai shine yayi kokari ya saka kansa cikin masu gaskiya wasu ku har alfahari suke da ƙarya wai sun iya ƙarya bari su je su tsara wanda za su tsara saboda sun iya ƙarya kai kokari ka kasance cikin waɗanda suke masu gaskiya kamar yadda Qur'ani ya gayyace ka yace ya ku masu imani ku kasance wato ku ji tsoron Allah kuma ku kasance cikin masu tsoron Allah ku kasance tare da masu tsoron Allah ko cikin masu tsoron Allah a cikin zukatanku tare da imani da shi Allah ku kasance tare da shi a wato cikin masu gaskiya cikin maganganunku tare da nisantar dukkan barna da shaci faɗin ƙarya da kuma ƙaryar kanta ku nisanci waɗannan abubuwa ku kasance cikin masu gaskiya a ayyukanku kada wani abu ya bayyana a cikin halayyar ku sabanin abin da Allah ya umurce ku da shi ku kasance cikin masu gaskiya tare da shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ku kasance cikin masu rabauta da rabon aljanna wannan yana daga cikin abin da yake iya tabbatar maka da jin tsoron Allah domin ita gaskiya tana shirya zuwa ne zuwa ga bin Allah shi ko bin Allah yana shirya da dan adam ne zuwa ga aljanna ita kuwa ƙarya shiryar take tana shiryar da dan adam ne zuwa ga fajirci fajirci kuwa yana shiryar da dan adam ne zuwa ga wuta bawa ba zai bushe ba yana kirda don yayi gaskiya kuma ya aikata gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah shi mai gaskiya ne duk lokacin da Allah ya rubuta ka a wajensa kai mai gaskiya ne to kuwa ka gama tsira a duk lokacin da wayewarka kake ganin bari kai ta ƙarya a rayuwa yayin da Allah ya rubuta ka a cikin makaryata to ka gama yawo rayuwa ta lalace ya ku masu imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma ku faɗi magana wacce take tabbatacciya yana daga cikin abin da zai tabbatar da kai ya tabbatar maka da tsoron Allah ya tabbatar da kai akan shari'a ka shagaltar da kanka da faɗar magana ta gaskiya da kuma aikata aiki na gari kuma yin faɗin faɗin magana wacce take tabbatacciya hakan din ba zai tabbata ba ka rinka faɗin magana ta gaskiya sai ka nisanci ƙarya da kuma shaidar shaci faɗi da barna kuma sannan ka yi ƙoƙari ka shagaltar da kanka da kawo alheri cikin zuciyarka da tunaninka da kuma aikinka ta hanyar yawan ambatan Allah ta hanyar kuma yawan karanta littafin Allah da kuma hanyar yawan ba da ilimi da ilmantar da al'umma da kuma yawan umarni da abu mai kyau da kuma hana munanan ayyuka da kafa dalilai da shiryar da al'umma akan abin da yake alheri tare da watsa nasiha a cikin mutane da kuma nisantar dukkan ƙarya ta kowane kuma inda ta fito idan ɗan adam bai yi aiki da hadisin manzon Allah da yake cewa wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri ko ya shiru wannan kalma gaban miya ce wacce za ta shiryar da ɗan adam ya tsira babu shakka idan ka bi haka za ka kasance cikin masu gaskiya ma za ka kasance cikin waɗanda suke faɗan magana tabbatacciya Allah ka sanya mu cikin waɗannan mutane kuma ka yi mana mawafaka da faɗin magana ta gaskiya Ubangiji ya kiraye masu imani yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana tabbatacciya zan kyautata aikin ku ji Allah kuma zan gafarta muku zunubanku wanda diye ma Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a ya rabauta da babban rabo ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ma ku ji tsoron Allah madaukaki a boye kuma ku ji tsoron sa a sarari ku ji tsoron Allah cikin duhun dare da yana shiga cikin duhun dare kana saba ma Allah ku ji tsoron Allah kuma a hasken rana ku saka tsoron Allah tsakaninku da Allah ma ku tsaka shi tsakaninku da tsakanin halittun shi Allah domin ai masu tsoron Allah su ne masu rabauta da aljanna masu tsoron Allah su ne masu sabon babban rabo masu tsoron Allah su ne masu cin riba a wannan rayuwa Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka ya ubangijin talikai ya kuma muminai ku sani cewa tsoron Allah baya iya tabbatuwa ya tabbata cikin dan adam face sai dan adam din ya ne sanci aikata aikin haram ka daina sana'ar haram kuma ka daina cin haram ka nesantar da haram cikin abincinka kuma ka nesantar da haram cikin abin shanka ka nesantar da haram kuma a cikin tufafin da kake sawa wannan yana daga cikin babban al'amari da yake sa ɗan adam ya rasa tsoron Allah idan yana cin haram ko yana sa haram ko yana neman kuɗi ta hanyar haram ko sana'arsa ta haram ko kuma ya sauƙaƙa ma kansa cin zalin mutane da yaudarar mutane da cinye musu kaya ubangiji ya kirayi masu imani ya ce ku ji tsoron Allah kuma ku bar abin da ya rage na riba inda kuna da imani in ji Allah ya sake faɗi yana cewa ku daina cin kuɗin mutane ta hanyar barna ku daina cin dukiyar riba ta hanyar rubanyawa ku ji tsoro na in ji Allah za ku rabauta ya ku muminai yana daga cikin abin da ke tabbatar ma da bawa jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance kullum kana sa lahirar ka gaban idanunka wato duk abin da ya zo za ka kalle shi wace illa zai jawo maka a lahira in ka ji tsoron Allah ka bari wani yana tabbatar maka da tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani fa babu abin da ya fi mutuwa sauri in an umurce ta daga an ce ta ɗauka za ta ɗauka a wani hali za ta ɗauke ka a lokacin da kake cutar wani ko a lokacin da ka zalunci wani ko a lokacin da kake aikata munanan ayyuka babu abin da ya fi mutuwa saurin kama ɗan adam wani mai magana ma cewa yake tana tafiya babu kafa kuma tana shiga ɗaki ko an kulle ya ku mutane duk inda duniya ta yi maka daɗi to wata rana sai ta gushe duk yadda rayuwa ta yi tsawo wata rana sai an neme ka an rasa babu makawa za ka tashi daga wannan duniya ko yanzu ko wani lokaci yi tanadi domin gamuwa da ubangijinka babu hanyar da za ka yi kai tanadi da gamuwa da ubangijinka sai ta hanyar ayyuka nagartattu shi sa ubangiji ya kira masu imani ya ce ku ji tsoron allah kuma kowace rai ta duba mai ta gabatar saboda gobe goben fa ta kiyama ake magana ku ji tsoron allah allah ya ce zan ba ku labari da duk abin da kuke aikatawa sannan kuma ya sake cewa kada ku zama irin waɗanda suka manta da kansu ai suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kansu zunubanmu yanzu sun sa mun manta da Allah sai gashi Allah ya sa mun manta kawunanmu abinda zai mana amfani ma mun manta da shi daga kan shugabanci da waɗanda suke shugabanci da waɗanda ake shugabanta duk idan ka kula sai ga rayuwa kawai cikin rudu muke saboda mun bar Allah tabaraka wa ta'ala yasa Allah ya ce kar ku manta da ni in kun manta da ni zan mantar da ku kanku abin da zai muku amfani ma sannan ya ce kuma ku ne fasikai ku yi tanadi domin gamuwa da Allah babu abin da ya fi gaggawa kamar ajali wanda zai zo ya tafiyar da kai ya raba ka da wannan duniya cikin matanka da 'ya'yanka ko cikin abokan soyayyarka ko kuma a ma'aikatarka sai Allah ya zare ka ya tabawa mutane mamaki saboda ya musu wa'azi da yawa daga cikin waɗanda suka mutu mun san su kuma kowa ma ya san su suka bar wannan duniya ba wai dan suna so ba kuma haka suka tashi amma abin da suka aikata shi ne zamanto fansar su in sun yi mai kyawu a fanshe su zuwa gidan daɗi idan kuma bai yi kyawu ba ya zamanto fansar su da jingina su zuwa ga wutar jahannama ubangiji ya ce kowace rai jingina ce da abin da za ta aikata ku yi tanadi domin ranar mutuwa babu abin da ya fi saurin saduwa da kai kamar ajali babu kuma abin da za ka iya kauce masa kamar haduwa da Allah dole sai ka gamu da shi ba yadda za ka ka yi ƙoƙari ko ku yi ƙoƙari cikin dukkan abin da zai kusanta ku da Allah mabuwaye da ɗaukaka jama'a ku tsarkake ayyukanku ta inda kuke samun kuɗi da yadda kuke cin abinci ku tsarkake cikunanku ya zamanto da halal tsarkake bayan jikinku da tufafin halal kuma ku ci abin da yake halal kuma ku sha abin da yake halal ku tsarkake zukatanku daga ambata da wato da ambatan Allah ku tsarkake harshen ku da barin zagin mutane ku yi kokari ku aikata ayyuka nagartattu ku yi tanadi domin babu abin da yake kusa ya hada ku da Allah kamar ajalin ku yi guzuri domin wannan tafiya mafificin guzuri shine tsoron Allah ku yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ya umarce ku Allah kai salati ga wannan manzo da da tsira da sahabbansa da kuma dukkan alayansa da waɗanda duk suka bi shi da kyautatawa Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu tsoron Allah Allah kai riko da kwakwalen mu zuwa ga abin da kai kake so ka yadda da shi ya Allah na daga ayyuka nagartattu Allah ka amintar da mu cikin kasar mu ya Allah Allah ka kyautatar da shugabanni da suke jagoranci a kanmu ka taba zukatansu wajen tausayin wannan al'umma Allah ka sanya jibintar shugabancinmu a cikin waɗanda suka ji tsoronka kuma suke kiyaye dokokinka kuma suka biyar darka ya ubangijin talikai Allah mun zalunci kanmu da kanmu idan baka gafarta mana ba kai mana rahama za mu zamanto cikin masu asara Allah ka gafartawa kai gafara a gare mu kai gafara ma ƴan uwanmu da suka riga mu imani sahabbai da sauransu Allah kai gafara wa muminai maza da kuma muminai mata waɗanda suke sun mutu rayayyu da matattunsu ya ma abocin ɗaukaka ya ma abocin girma Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a wannan jiha ta Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya ya ubangijin talikai Allah kai mana muwafaka wajen aikata aiki nagartattu Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da burin da muke da shi ya masanin abin da ke cikin kiraranmu Allah ka gafara a gare mu na abin da muka aikata ya wuce na zunubai ka yafe mana ya Allah ka kuma tsare mu da zunubai na abin da ya rage a cikin rayuwarmu ya Allah ka azurta mu da ayyuka tsarkakakku na abin da kai ka yarda da su ya Allah kuma idan mun aikata Allah ka karba mana ya Allah ubangiji muna roƙonka ka bude mana ƙofofin alheri da cikakkunsu da gamammunsu da farkonsu da ƙarshensu bayyanannunsu da ɓoyayyunsu ka azurta mu da daraja maɗaukakiya a cikin gidan aljanna ya Allah muna neman gafararka daga dukkan wani mummunan aiki da muka aikata wato a cikin hasken rana ko a duhun dare a cikin mutane ko a ɓoye a bayyane ko a sarari Allah ka yafe mana ya Allah ya Allah muna neman gafararka daga dukkan wata farilla da ka wajabta mana ba mu aikata ta ba cikin dare ko rana ubangiji ko da gangan muka yi ko da kuskure ya Allah ka yafe mana ko da jahilci ubangiji ka gafarta mana ya Allah ya Allah muna roƙon gafararka daga wata sunna wanda manzon ka ya shar'anta muka batta saboda rakkana ko dan mantuwa ko ko kuma dan rakkana ko kuma mun batta saboda wulakantuwa ko kuma jahilci ka yafe mana ya Allah ya Allah kai ne sarki mabuwayi kai ne mamallakin komai babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai kuma kai ne ubangiji mu bayinka ne ya Allah kuma mun yi furuci da zunubanmu ya Allah gafarta mana gaba daya domin babu mai gafarta zunubi sai kai ya Allah Allah kai mana muwafaka zuwa ga kyawawan dabi'u ka juyar da munanan dabi'u daga barinmu domin babu mai juyar da munanan dabi'u daga barinmu sai kai ya Allah amsawarka da arzikinka ya Allah alheri dukkansa gaba ɗaya a hannunka yake muna roƙonka ya Allah da albarkarka da sunayenka ubangiji ka bamu albarka Allah ka yafe mana zunubanmu ka karɓi tubanmu ya Allah ya Allah kai ne gaskiya kuma ya Allah kai ne mai tausayi kuma ya Allah kai ne mai taimakon mai rauni ka taimake mu ya Allah a bisa raunin kawukanmu ya Allah ka shiryar da mu ya Allah daga barin ayyukan zunubai ka nesanta mu daga aikin zunubai domin Allah kai ne mai lissafi kuma kai ne mai shiryarwa ya wanda yake jin kukan masu kuka ya wanda yake jin karar masu kara ya wanda ke sauraron damuwar masu damuwa ya wanda ya shaida dukkan wani mitin da ake a ko'ina ake yi Allah ka azurta mu da tuba Allah ka azurta mu da tuba Allah ka azurta mu da tuba Allah ka rufa mana ya Allah ya Allah kada ka tona asirin mu ya Allah wannan duniyar da kuma lahira kai mai tausayi ne kai kuma mai bada labari ne ubangiji muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum